الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 24 ga watan Rabi'u Thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 27 ga watan goma miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn littafi ne wallafar malam muhammad siddiq mai shawi rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na 36 cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu a gabar da malam ya ce la ta kharuje min baitiki illa ma'a mahramin kada ki fita daga gidanki sai tare da muharrami idan fita ta kama musamman fita wadda take mai nisa to mace ta zamto ta tafi ita kadai ta fita tare da muharraminta ko dai abu wato ta tafi wato da rakiyar mijinta ko ɗaya daga cikin muharramanta kaninta ko wanta ko kawunta da sauransu malai ke cewa domin hanyoyi cike suke da kuraye irin na bil'adama ya kawo mana wata hikaya ta wata baiwar Allah wadda ta je aikin haji da umara amma saboda kyanta ta dinga haduwa da wato wani da ake kiransa umar ibn abi rabi'a mawaki ne a sha'irul ma'ruf ya kasance mutum ne mai san mata da kuma waka irin wadda take ambatan sufofin kyau na mace da aka ta sanda ta zo wucewa za ta je wajen ibadar aikin haji sai tare ta kan hanya ya ta mata magana amma ba ta kula shi a wata rana dai da ya kuma tare ta ta masa wato hayaniya ta faɗa masa maganganu cewa ya rabu da ita domin yana cikin haramin Allah maɗaukakin sarki bai kamata a ce ya zo da irin wannan abu wanda yake na munkari ba amma haka ya nace kyale ta to wata rana sai ta sa ɗan uwanta ya raka ta to kuma rakatan sai fa'ida tun da ya ganta tare da dan uwan nata sai ya zamanto bai ƙara ta da ta ba to wannan mun karanta wannan diddan a nuna mana cewa lalle mace tana buƙatar abokin rakiya duk sanda za ta fita zuwa wani wuri musamman in ta zamanto mace ce wadda take ma'abociyar kyau to wajibi ne ya zamto ana ba ta kulawa da kuma ainihin kare ta daga miyagun mutane mun karanta gabar da mala yake cewa kada ki fita daga gidan mijinki zuwa gidanku ko gidan makwabta ko gidan kawarki ba tare da izinin miji ba wata mace ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin miji akan matarsa yace kada ta fita daga gidansa sai da izininsa in ku har ta aikata hakan to tsinuwar Allah a tsinuwar mala'ikun Allah za su zamanto za ta tabbata ainihin wato akanta za mu tashi daidai gabar da mala yake cewa iyaki wa kasaratul khuruj qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace iyaki wa kasaratul khuruj yake yar uwa ki kiyayi yawan fita unguwa iyaki wa kasaratul khuruj lallai fita wadda take ta larura babu makawa mace za ta iya fita ko dai dan neman lafiya ko fita irin ta zumunci wadda ainihin wato ya zamanto ba ko da yaushe ba wannan shine amma dai mace ta zamanto ko da yaushe tana kan titi duk kwana ɗaya biyu zaka iya ganin ta ba ta nan ba ta can wannan bai dace da mace ba kuma hakan bai yi wa mace kyau kuma baya daga cikin adam mace ta zamto kullum tana kan titi yanda rana da iska da ƙura ke ainihin wato ko da namiji ita ma ce ta shiga cikin wannan yanayi ana son ta dinga zamantowa a cikin gida ta ainihin wato kula da abin da ya shafi gidanta da haka malam yake cewa iyyaki wa kasratul khuruj ki kiyayi yawan fita unguwa baituki mamlakatuki ya ce gidanki nan ne masarautarki kaga in kuka ga basara ke ya bar masarauta to wata fita ce mai matukar muhimmanci ko zai bar gari ko zai bar ƙasa ko kuma wani taro na musamman in ba haka ba ko da yaushe za ka same shi ba inda yake yalwatarsa ba inda yake sakewa ya ji daɗi sama da wato masarautarsa don haka gidan mijinki masarautarki kenan babu wani guri da ya kamata ya fi nan gurin daɗi babu wani guri da ya kamata ki dinga sha'awa da ƙawar zuwa wannan gurin da ya wuce zamanki a ɗakin mijinki ko gidan mijinki da haka malai ke cewa bai tuki gidanki mamlaka tuki nan ne masarautarki a nan ake so ki shimfiɗa ikonki fa'addirihi bijjulusi fi ki kamsasa wannan masarauta taki bil julusi fihi da zama a cikin wannan masarauta ta yanda duk wanda ya zo gidan kina nan duk sanda mai gida ya dawo zai same ki duk sanda ƴaƴanki suka dawo daga makaranta ko suka fita in sun da kina nan duk sanda wani zai zo kawo ziyara cikin ƴan uwa kina nan to ki kamsasa gidanki bil julusi fihi da zama a ciki fa inna baqa'aki fi baitiki domin zamanki a cikin gidanki masdarun min masadiril ulfa wa sa'adati lil usra wai wannan sababi ne daga cikin sababban samun kwanciyar hankali da jin daɗin iyali zaki ga 'ya'yanki suna farin ciki duk sanda suka fita suna da yaƙini suna da tabbas in sun dawo kina nan ba kullun makullin gida yana gidan makwabta ba kullun ‘ya'yanki sai dai sun zo su fara shiga gidan makwabta in akwai ‘yan uwa ce su shiga gidan ‘yan uwa su zauna saboda ba, za a same ki ba shi ma mijin duk sanda ya zo yana da nasa mukullin ya san ba lalle ne ya zo ya same ki ba ballantana ‘yan uwa da masu kawo miki ziyara ba lalle ba ne a zo a same ki saboda kin cika yawace yawace ba kya son zaman gida saboda kila kin samu mijin da baya son ki baya kishin ki da yawa duk sanda kika tambaya kawai zai ce sai kin dawo kuma ki fita sanda kika ga dama ki dawo lokacin da kika ga dama ko a jikinsa baya nuna damuwa baya nuna bacin rai kai ki dauka wannan wata kauna ce kai ki dauka wata soyayya ce kai ki dauka mijinki ba mai matsi bane ba mai takurawa bane Allah ki binciki irin kaunar da yake miki anya kuwa gaskiya ki bincika ki gani anya ku kin kai inda ake so mace ta kai a zuciyar mijinta ya zama baya kishin ki kawai da kin ce zan je kafin ki rufe baki ya ce sai kin dawo ko kuma ma ya baki lasisi ya ce duk sanda fita ta kama yake tafe ki da haka shi bature ne ba abin da ya shafe shi kawai inda kin yi abinci kin ajiye masa a dani in ya dawo kawai ya nokin ya ji baya nan zai baki nan zai samu kulli ya bude kawai gida ya shiga kawai wannan gaskiyar magana baya daga cikin irin tsarin da musulunci yake so gidanki ya kasance domin wannan irin wannan yanayi din na daga cikin abin da ke gurgunta tarbiyyar yara saboda ko da yaushe ba kyanan ƴaƴanki in sun dawo suna gararan ba a titi ko kuma suna gidan makwabta gidan makwabtan ba lalle ya zamanto akwai wata tarbiyya ingantacciya ba ila kuma ya zamanto akwai barazana da rushe tarbiyyar da kika ba yara so saboda haka wannan shine a malaike jan hankalin mata masu shegen yawo da rashin zaman gidajensu cewa lallai gidajensu masarautarsu ce lallai su dinga kokarin zama ya zamanto sai mace ta dade ta jima ta jima sai ta tara fita ko sai fita ta zama ba makawa to sannan sai kuma ta fita ta je ta yi zumunci ta je ta yi dubiya ta je ta yi ala sanya alheri ta je wajen ainihin wato neman lafiya da kuma ta gama abin da ya kai ta ta maza maza ta dawo gidanta qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wannan shine asali game da rayuwar mace Allah ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zauna a cikin gidajenku in ji Allah maɗaukakin sarki ba in ji ni ba Allah ya ce wa ƙarna kuma wannan ma kiran a karan farko ana magana ne da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka koma ka ɗauko siyakin ayar tun daga wa manya kanut min kunna har zuwa nan wa ƙarna fi buyuti kunna kusan maganar kai tsaye tana magana ne akan matan annabi sannan sauran matan muminai Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam da matan muminai su zamto masu zama a cikin gidajensu wa ƙarna fi buyutikunna Allah ya ce kada ku zama mata masu yawace yawace kar ku zama mata da ba kwa son zaman gidaje ki zama mace mai zaman gida Allah ya ce zauna a cikin gidanki idan kuma fita ta kama to a yi shiga irin ta addinin musulunci a yi shiga irin wadda addinin musulunci ya ce in za ki fita ki yi kar ki yi shiga wadda take ta tsiraici kada ki yi shiga ki caɓa ado ki caɓa kwalliya ki fesa turare ga jambaki ga jagira ga hoda ga kuma cingom kin fito kina ci wannan almubazza wato wato abin nan kenan ta bazar bazar kenan ko zaka ta fito tana ta bazar bazar tana ta ainihin wato taune taune Allah ta'ala ya ce wala tabarrajina kada ki bayyanar da adanki tabarrujal jahiliyatil ula irin bayyanar da ado na jahiliya ta farko wato kada ki ki kokarin mai da hannun agogonki baya Allah maɗaukakin sarki ya girmama ki, Allah maɗaukakin sarki ya karrama ki, Allah maɗaukakin sarki ya yi miki ta goma shi mai yawa, Allah ya fitar da ke daga ƙangin jahiliya, mutanen da ba su san ƙiman mace ba, mutanen da mace ba ta da daraja, ba ta da martaba, kashe ta suke yi tun tana ƙarama. In kika ce za ki yi shiga irin ta fitsara, shiga irin ta tsiraici, shiga ta rashin sanya hijabi irin na shari'a to kamar kina so ki koma irin waccan rayuwar rayuwar dabbanci irin ta mutanen jahiliya wanda waccan rayuwar ce karanta ta ko shakka babu za ki san in kina da hankali da tunani bai kamata ki koma da hankali wato ki koma da rayuwar ki irin waccan rayuwar ta ainihin wato jahiliya irin ta farko ba domin rayuwa ce wadda babu ilimi rayuwa ce wadda babu wayewa rayuwa ce wadda babu ci gaba rayuwa ce wadda ainihin ake mai da mace kamar wata haja a tallata ta ta fito da tsiraicinta ta fito da wuraren fitina a jikinta ta dinga yawo ba ta da kima kowane banza kowane soko ya dinga tanka mata ya dinga kula ta Allah ta'ala ce na farko dai ka'ida ki zauna a gida in fita ta kama to kada ki ado ki bayyanar da ado irin adan mutane wato irin na jahiliya ta farko kaga in kuka kalli wannan ayar na farko tana kira zuwa ga mata su zauna a gida na biyu ba ta ce kwata-kwata babu fita ba ne kamar yadda za mu karanta wani da wato wani abu da malaman adab ko littattafan adab suke kawowa wanda wannan ba shi da inganci kwata-kwata ayar ba ta ce kar a fita ba a gane wannan dan kar wani shi kuma ya fahimci ayar bai bai je takure ta mutuwa ba za ta je ta'aziyya ba abin nan suna ko barka ko biki ba za ta je ba asibiti ba za ta je ba a ce wai ai fitan mace guda biyu ce daga haihuwarta zuwa duniya da kuma daga wannan kuma sai zuwa kabarinta wannan kaga wannan ba, ya, ya wannan ko shakka babu kai ka san addinin musulunci ba, ba tunanin addinin musulunci bane irin wannan da haka musulunci ya ce asali mace a gida aka santa zarura ce ke fito da mace so maganar kallabi tsakanin rauna dama wannan ba tsarin musulunci ba ne maganar what man can do woman can do ibn beta wannan duk ga dama kiraye-kiraye ne irin na makiya shari'ar musulunci da aka kakki biye wa wannan rudin kakki biye wa wannan kiraye-kirayen irin na shaidanci irin na iblisanci Allah ta'ala cewa yake zauna a gidanki kin fi kyau a gida mace ta fi banƙaye a gida amma da zarar ta zama ballagaza kullum tana kan titi to kamar tana neman zamar da kanta namiji namiji shine dan gwagwarmaya namiji shine mai kai kawo sh- namiji shine ba a san shi da zama ba namiji shine duk rana duk iska duk ƙura tana kansa don neman abinci to abin da zai sa mace ta fito larura ne da aka ƙin larura ta kama ayat ta nuna mata suna iya fita in akwai larura kawai abin da ake so ba kuma ana cewa mace ta fito burtuntina da ita babu tsafta babu a'a abin da ake nufi shine mace za ta iya yin ado sai dai za ta ɗauko wani abu ta lullube adam yanzu misali ta sa kayanta masu kyau ta ɗauko shimfiɗe ɗin hijabi ta zuba a jikinta babu wanda zai san irin kalar atamfar da ta sa ba wanda zai ga sirfanin wuyan rigarta babu wanda zai ga wace irin shadda ko lace ta sa babu wanda zai ga wannan ta ɗauko niƙabi ta rufe fuskarta misali ba wanda zai ga wani irin jambaki ta sa jambaki ta sa hoda ta sa jagira ba ba wanda zai ga wannan kaga da adanta amma ta rufe in ta je gidan yan uwa ko gidan iyayenta ko gidan ah, biki inda mata yan uwanta suke tana cire hijabin a ganta da adanta kamar yadda kowace mace take a ganta da kwalliyarta a fuska amma ta lullube saboda wannan daga mijinta sai wasu tsirarun mutane wanda shari'a ta bada dama wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna wa abai bu'ulatihinna aw abnaihinna wa abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw at-tabi'ina ghayru ulil irbati min ar-rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa kaga waɗannan su ne kamar maza guda goma sha biyu da aka ce za su iya ganin adam mace za su iya kallon kwalliyar mace amma duk wanda baya cikinsu to ganin kwalliyar mace matsala ne a wajensa alhaki zai ɗauka ta bayyanar da adanta da kwalliyarta ga wasu mutane ba wannan mutane goma sha biyu da Allah ya ambata ba to wannan ita ma ta aikata ba daidai ba kuma Allah maɗaukakin sarki zai mata hisabi akan abin da ta aikata don haka ana iya fita in ta kama a gane wannan in ta kama ana fita ba a hana mace ta yi ado ba amma abin da aka hana bayyanar da adam kar ta bayyanar da shi suratul ahzab aya ta 33 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yurahibu al-mar'ata min al-khuruj min baitiha annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana mai tsoratar da mace fita daga gidanta inda mata za su saurari wannan hadithin su kuma yi biyayya ga wannan hadithin ko shakka babu mace zai zama fitatta to sai ta kama irin dai rayuwar malam bahaushe irin ta da mace za a ga tana jimawa kafin ta fara fita kamar yadda muka sha ba da misali da za a ga ko auratayya irin ta da in aka yi mace sai ta shekara ba ta fara fita ba in dai ba wata larura ce ta gifta da zai zaman to lalle sai ta je ko asibiti ko wani abu ba za ga shekara dindi take a gidan miji ba ta fara fita ba amma yanzu gogan naka shi yake fara gogar da ita yawo ko baka lura da shi bane sati yayi yawan duniya zai fara ganin sa a wajen shan askirim ya fito da ita a san cewa ya yi aure ya ta yawo da ita sai kuma ta yi zama ta yi kilin yawon ya dama da shi din amma an yi mata fada an jajja mata kunne ba yawo sai da izinin miji da haka ta yadda da yanzu ta zo za ta yi zaman aure amma shi da kansa ya koya mata ya gogar da ita yawo da kin zaman gida sai kuma daga baya al'amarin ya zo ya dame shi amma za ga iyaye na da haka in ma ka bari ta fara fita an dinga yi maka fada kenan kwana nawa wata nawa da yin auren har kun fata ka fara barin ta tana yawo an yi sai maka fada ita ma in ta je gidan ba mai goyon bayan ta kwana nawa da yin bikin naku yaushe kika bar nan watan kaza kenan hakin fara fitowa ita ma sai ga ba goyon baya in ta je gidansu kai ma in aka san a gidanku ka batta ba goyon baya zaka samu ba za a tsangwame ka za a yi maka fada amma yanzu abubuwa da sun zamanto saboda kullun koyarwar addinin mun jingine ta al'adunmu kyawawa ma na ƙasar hausan su ma duk mun ajiye su ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko kawai wasu wata rayuwar kawai muka ɗauko wadda ba addininmu ba ba al'adarmu ba ita ce kuma a bar koyin mu muka tasa a gaba muna ta yi shi sa kullum matan mu ga sunan za ka gansu akan titi suna ta yawo kullum suna ta gararan ba sai ka rasa su aka ce su fito su dinga yawatawa ko maza aka ce su fito su dinga yawatawar gaba ɗaya da su ake kara kaina a kasuwanni tare da su ake a ofisoshi da ma'aikatu tare da su ake a harkokin yau da kullun da hada-hadar yau da kullun duk da su ake kaga wannan ko shakka babu gaskiyar magana ya ci karo da koyarwar addinin musulunci kuma wannan shi yasa za ka ga tarbiyyar dama duk wanda kaga ya same ta ingantacciya a wajen uwa ya samu to uwa ta zama gantalalliya ta zama ba mai zama ba ina ta samu damar zama da yara ina ma ta san matsalolinsu in sun shiga matsala ya- ba ba ma ta gane sun shiga matsala har sai abu ya ɓaci saboda ba ta da lokacinsu ba ta zama tare da su ba ta ma zauna a gidan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai tsoratar da mata mace daga yawace yawace da fita daga gida sai ce almar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha ash-shaytan hadithin abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mace al'aura ce fa duk rashin kyanta duk muninta fa idza kharajat da zarar ta fito waje istashrafaha ash-shaytan wallahi shaytan zai kawata ta shine istashrafaha ash-shaytan shaytan zai kawata ta kuma zai dinga ɗago ka wato fuskokin masu kallanta da yawa da ta zo wucewa to insha Allah za ka ga abin da zai faru kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kamar al'aura ce da haka tunda al'aura ce za ka ga wato ana son ganin jikinta ana son ganinta ana son kaza da haka da ta fito zayyana ha shine istashrafaha shedan zai mata ado zai kawata ta sai ka ga kamar ba wadda ka santa ba wani lokaci ma in ka ka kama kallon ta ta matso kusa da it- kai ma sai ka ji kunya ka ji ashe kanwar ka ce ko ainihin wato a, a, kanwar baba ka ce ko kuma wata yar uwar ka ce ko makociyar ku ce sai ita ma daga nesa ta ga kallon yayi yawa sai ka matso sai ta matso kusa da kai sai ka ji kunya saboda me shedan istasharafa ya kawata ma ita sai ka ga kamar ba ita ba sannan za ka ga idanun mutane suna kanta shi sa kamar yadda na fa- faɗa a da in fitan ma ta kama to za a ga mata suna bin lokacin da suka san babu cunkoson mutane sukan fita da wurwuri ko kuma ma da daddare za a ga da irin su barka din nan in an yi haihuwa da sauran duk da daddare ake zuwa da aka da daddare kaga akwai duhu ba wanda zai iya gane wace ce wannan da sauransu sannan in fita ta kama ta sassafe da sassafe kafin mutane su fara yawa za ka ga ta fita ta tafi inda za ta sannan kuma takan zaɓi inda babu cunkoson mutane da yawa nan ne hanyar binta ko da ku sha tale tale ne sai ta yi zagaye to ta kwammace haka za a ganta jikinta rub sannan tana bin gefen hanya sannan kuma ai- ainihin wato takan bi inda ta san cewa ba za ta dinga cin karo da mutane da yawa ba to wannan duk ɗabi'u ne waɗanda suke masu kyawun gaske kuma gaskiya barin su ya jefa mu da mu da iyalanmu cikin matsala wani hadisi abdullahi dan mas'ud ya ruwaito shi imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 1173 ibnu khuzaima ma ya fitar da shi hadisi na 1685 haka ibnu hibban hadisi na 5590 da 90 da ainihin wato takwas im- a a tabarani a cikin al-mu'jamul awsat shi ma ya kawo shi hadisi na 2890 sannan hadisin Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 344 ta haki kutubul adabi littattafan adabi irin na larabawa sun hakaito an namra'atan min salaf cewa wata mace cikin wato matan magabata lam takharuj min albayti wai bata taba fita daga gidanta ba illa marrace sai sau biyu eh amma hikaya ce an fahimta ko yawwa ka fahimta hikaya ce kuma ba daga cikin littafan addini ba daga cikin littafan adabi al'ula wai fitata ta farko wannan baiwar Allah kuma minas salaf kharajat min baiti abiha wai farko dai ta fita daga gidan mahaifinta Wa- ma'ana tun da aka haife ta tana gidan mahaifinta take ta samun tarbiyya a nan ta yi karatu a nan ta yi komai na rayuwarta ba ta fita ko ina fitarta ta farko shine fitar da ta yi daga gidan mahaifinta bayan lokacin da aka yi mata aure ila baiti zaujiha zuwa gidan mijinta wannan ita ce fitarta ta farko wasaniyatu fitarta ta biyu kuma kharajat sai kuma fitar da ta yi min baiti zaujiha daga ɗakin mijinta ilal kabari zuwa kabarinta ita fita biyu ta yi a duniya an gane ko wannan shafa labari shuni ne na ba ta an gane annabi sallallahu alaihi wasallam matansa matansa bai magabata duk sukan je masallaci sukan je ainihin wato akan same su ma akwai masu fita a- a- a kasuwanni in ta kama siyayya akwai masu siye da sayarwa akwai ma- manoma ma a cikinsu wanda sukan je gona da sauransu wannan in dai mace za ta kiyaye dokoki da ka'idojin fita ɗin yawan fitan ne ba a so da kuma fitar da ba ta da tsari fita irin wadda take ta a- ainihin wato da ta saba da shari'ar musulunci wannan shine matsala amma a cewa mace ba za ta fita ba kwata-kwata daga gidan miji sai kuma kabarinta wannan gaskiya magana ce wadda ba ta da inganci تزوج الزبير بن العوام رضي الله عنه عاتكة الزبير بن العوام رضي الله عنه يا أور وتبيور الله دعيك كرنت عاتكة وكانت ذات جمال ككاور متتي وكان غيورا شي كما الزبير بن العوام غاشي شي كما متن مي كيشي yana da yawan kishi وكانت تخرج الى المسجد اين انا اسماء ta bamu labarin abin da ya faru ko mun karanta a baya mijin na na asma'u kenan to ya auri wata mace mai kyau da ake kiranta atika kuma gashi shi mutum ne mai kishi wa kanat takhruju ila almasjidi kuma gata da iliminta da haka ta san hadisin da aka ce mata su tafi masallaci masallaci da haka ta kan fita ila almasjidi zuwa masallaci ka adati ama azwajiha kamar yadda ta saba tare da mazajen da ta aura a baya an gane ko yawa azwajiha mazajenta da- na baya da ta aura da tana zuwa masallaci da aka bisa al'ada da ta saba bayan ta auri az-zubair bin al-awwam duk lokacin sallah in yayi za ta yi alwala ta shirya ta tafi masallaci fa shaqqa zalika alaihi wannan abun yana takura masa baya so wa kana yakrahu an yanhaha amma baya so ya hana ta anil khuruj baya son ya hana ta fita ila salati zuwa sallah me yasa li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana mata zuwa masallaci to baya son ya ce mata daina zuwa masallaci in yayi haka kuma ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya ce kar a hana su zuwa amma fa gaskiya shi ya fi son ta sallata a gida bai son ta dinga yawan fita tunda gata da kyau kuma shi gashi da kishi fa'arada laha lailatan sai ya wata hikima wata rana fa'arada laha lailatan wannan hadisin la tamnahu ima Allah masajidallah hadisi ne na Imam Muslim hadisi na 442 fa'arada laha lailatan fi zaharil masjid wata rana sai ya tare ta akan soran masallaci wahiya la ta'rifu bata gane shi ba kawai tana zuwa daidai inda masallaci yake sai ya durgo fadaraba biyadihi biyadihi ajizata sai da ki bayanta da hannunsa sun man sarrafa sai ya juya ya tafiyarsa ita ma tunda da duhu bata gane shi ba fa qa'adat ba'da zalika anil khuruj tun daga wannan ranar bata ƙara fita ba ilal masjid zuwa masallaci an gane ko da kansa yake dan tsokanar ta wakana yaqulu wakana yaqulu laha yakan ce da ita ala takharujina ya atika a atika ba za a je masallacin bane yau fata kulu ta ce kunna na kharuju idan nasu nasun wa ma bihim min ba'sun wa ma bihim min ba'sin wa amma al'ana fala ta ce eh mun kasance da muna zuwa masallaci lokacin mutane suna nan a mutane ba su zama mutum mutumi ba amma yanzu lokacin mutane ba ruwansu amma yanzu a a na gida haka cikin ruwan sanyi an gane ko yawwa to ka gani kai ma sai kai irin wannan hikimar in ba ka son ta je wani guri sai ka kushe mata gurin ko kuma kai wani abu da za ta ji cewa ma ta fasa zuwa la ta kharuje muta'addiratan yanzu mun ji cewa a wancan ba a son yawan fitar mace zuwa unguwa shine abin da ake bukata amma kuma tattaunawar da muka yi ba tana nuna cewa kwata-kwata kar ta fita ba sai dai in fitar ta kama ta fita sannan ta fita cikin dawabitu shari'a ka'idoji na shari'ar musulunci cikin yanayin da ake so kada mace ta fita unguwa da shi shine za mu karanta yanzu la takharuji muta'athiratan kada ki fita unguwa ko asibiti ko ainihin wato a- a- abinan gida ko ziyara ko wani abu muta'athiratan kina kamshin turare wanda wannan shi ma yana daga cikin fitinar matan wannan zamanin ga shi dai an ce kar a fitan sai ta kama ga yawan fitar ga caba ado ga sh- wato fesa turare muta'addira an ce kar ki fita kina kamshin turare at-tibu huwa sihrul halal turare shine sihiri wato na halal in kina neman as-sihrul halal daga cikin abubuwan da ake hada sihiri na halal akwai turare lalle kina so ki ki ki, ki dinga juya mijinki kina son mijinki ya dinga jin dam- jin dadin zama da ke kina son mijinki ya zama a hannunki to ki zama kina bawa turare kulawa domin zaki sihirce tunaninsa zaki sihirce zuciyarsa ki ɗauke ta ta hanyar turarurruka musamman irin turarurrukan da suke da shiga rai kuma turarurruka irin wanda kika san yana son kamshinsu to shi kan miji ki fesa turare ki bulbula shi sosai ki bulbula a jikinki ki shafa a jiki da tufafi ki sa turaren wuta a cikin ɗaki wannan yana daga cikin abin da ake da bukata yana taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar ma'aurata kada ki bar ɗaki wato kina tsami in aka matso kusa da ke kayanki suna tsami ke kina tsami ɗakin ki ma ba shi da a'a ki zamto ko turaren wuta ko kuma turaren ainihin wato fesa haka sunan kala-kala da ana da su yanzu to wannan a gida kam kina da damar ki sheke ayarki ta hanyar fesa turarurruka kala da kala daban-daban ga abokin zamanki wannan shi ake kira asihirul halal faj'alihi fi baitiki wa li zawjiki babu wanda zai hana kike bungula turare ki fesa shi yanda kike so in kina cikin gidanki wali zaujiki kuma ki fesa dan mijinki wa iyyaki an takharuji min baitiki abinda kawai ake jan kunnanki ahir ki kiyaye fita min baitiki daga gida muta'abbiratan kina kamshin turare aw yashummu ra'ihata adirikil akharun ko kuma ya zamanto wasu suna jin kamshin turarenki wannan ba yana nufin ki fita kina wari ba ki fita kina tsami a'a zaki tsafta zaki dan sa abin da yake kawar da ainihin wato bashi abin da ke kawar da abin nan shuwa irin turaren hammata ko kuma turare irin wanda yake na mata wanda zai dan kawar da karni ko gumi ko kaza amma ba shi da tashin kamshi wanda in ba wanda ya matso kusa da kai ba ba zai ji wannan kamshin ba wanda ko zai matso kusa da ke daga mata yan uwanki sai kuma mijinki na aure to irin wannan turarurrukan babu laifi in mace za ta sa na kawar da datti na gyara na tsafta wannan za ta iya sawa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza shahidat ihda kunnal isha idan ɗaya daga cikin ku za ta halarci sallar isha fala ta tsayyab tilkan laila ko fala ta tsayyaba haka ya rubuta muku amma da na duba fala ta tsayyab tilkan laila in dai tana da burin tana so a wannan daren ta je sallar isha'i a masallaci to kada ta sa tirare a wannan daren saboda in ta sa shi to lalle in ta fito da shi masallaci za a ji da haka in dai za ta je masallaci to kar ta sa turare to ko akwai inda ya kamata a ce mutum ya sa kayan kamshi sama da masallaci tunda zuwa za ka yi kai munajati da Allah to nan aka ce kar ta sa da haka babu wani mahaluki da ya kamata ya ji kamshin turarenki irin wannan mai tashin wanda zaki biyo titi ana ji sai mijinki na aure wannan hadithin Zainab ne imratu ibn Mas'ud wato matar Abdullahi dan Mas'ud hadithin Muslim hadithi na 443 wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idza shahidat ihda kunnal masjida fala tamassati ba idan ɗaya daga cikin ku za ta je masallaci tana so ta je masallaci ko ran juma'a ko khamsu salawat ko sallar tarawih da ramadan ko dai wata sallah cikin salloli fala tamassati ban kar ta shafa turare wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 443 haka imam nasa'i ya fitar da shi hadisi na 5130 haka imam ahmad a cikin musnad ya fitar da shi hadisi na 2027 haka ibn abdulbar a cikin mujalladin sana 24 shafi na 171 وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا duk matar da ta turara turaren hayaki turaren wuta a jikinta ko jikin tufafinta fala tashhad ma'anar isha kada ta halarci sallar isha'i tare da mu kar ta zo masallaci wannan shi ma hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 444 haka in ka koma sahihun nasa'i hadisi na 5143 haka Imam Abu Dawud hadisi na 4175 duk sun fitar da wannan hadisin cewa in mace ta riga ta turara turaren wuta to kar ta fita zuwa masallaci kenan duk sanda mace ta sa turare wanda yake kama jiki baya fita da wuri to ta haƙura da fita ko da fitar ta kama zuwa unguwa to ta haƙura da fita har sai wannan turaren ya fita musamman kaga a wancan lokaci ne da za ga akwai rashin wadatar tufafi kayan sawa to in ta sa kila kuma in za ta fitan sai ga bata da wani tufafi amma yanzu in kayan a jikin kaya turaren yake in za ki fita kina da wani kayan da baya kamshi za ki iya cire sai ki cire wannan sai ki sa wancan wanda shi kuma ba shi da ainihin wato tashin ba shi da baya kamshin turare sai ki fita da shi ainihin wato zuwa inda za ki je وقيل إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فقد طلبا من الرجال النظر إليها أنشي إدم مچي تفت daga gidanta tana kamshin turare to kamar ta gayyato maza ne su dinga kallanta da gangan tayi kawai tana so ta ja hankalin maza ne kar ta ce a ita wallahi dan jikinta ta sa ita wallahi ba dan wannan niyyar ta sa ba a'a an ce idan mace za ta fita ta sanya turare irin wannan turaren mai tashin kamshi faqad dalabat min ar-rijali nazar ilaiha kuda baya bin mai kayan gawayi kar ta ce waya ya duk inda ta biyo sai ta ga du ana binta da kallo ita ta ita ta jawo ina fata an gane asabat imra'atun min as-salihati ba'd al-athri min ajali zaujiha wata daga cikin matan kirki ta shafa turare saboda mijinta ita dan mijinta ta sa wa inda mastaiqazat fi sabah lokacin da ta farka da safe ista'azana zawjaha fi dhahabi ila ahliha da gari ya waye sai ta nemi izinin mijinta tana so za ta je ta gaida iyayenta falamma hammad bil khuruji bayan ta gama shiri ta yi nufin za ta fita wajadat athar dibi fi jasadiha sai ta ji alamar turare a jikinta fa dakhalatil baita sai ta koma cikin gida wa ghtasalat ta sake yin wanka wa ghasalat thiyabaha ta wanke wannan tufafin falamma jaffa da tufafin ya bushe irtadathu sai ta mai da shi a jikinta ta sa wa zahabat ila ahliha kaji masu tsoron Allah babu wadatar kayan ma amma ta sanya wa mijinta dan miji ta sa turare dan mijinta to kuma garin Allah ya waye sai bukatar fita ta ta kama ta zuwa gaida iyayenta ko zuwa gidansu hatta shirya komai za ta fita sai ta ji har yanzu ashe turaren da ta sa jiya kamshin sa yana nan bai fita ba sai ta koma ta je ta yi wanka ta wanke tufafin ta jira suka bushe ta mayar da su sannan ta tafi inda za ta to kaga in yanzu ne shine sai ta cire wannan mai kanshin sai ta ɗauko wani kayan tunda yanzu akalla akwai wadatar kayan ba irin wancan lokacin ba sai ta canza wani kayan in ta canza shi kenan wanda baya kamshin turare sai ta tafi da shi wa kanat al mar'atu min as salaf as salih idza aradat al khuruja la tush'ila fi baytiha bakhura an samu wata mace cikin matan magabata na kwarai ta kasance duk sanda take so ta fita to ba ta kunna turaren wuta a gidanta a ɗakinta ba za ta sa turaren hayaƙi ba makafata an ta ji da riha hufi sau biya saboda tana tsoron kar ta ji ƙanshin wannan turaren na hayaƙi da ta turara ɗakin ta ji ƙamshinsa a jikin tufafinta tunda tana da niyyar fita to sai ta fasa turara ɗakin saboda kada wannan ƙamshin ya zamanto a tufafinta shi ma ya tasirantu da wannan ƙanshin kuma ga fita ta kama ta ala ayyati halin dai kama ala ayyi halin kamar yanda muka ji dai in fita ta kama mace babu laifi amma ta kiyaye ka'ida da dokokin shari'ar musulunci lokacin fitarta ba a sanya turare mai kamshi in mace za ta fita iyaki walinil hadith mala yake cewa iyaki walinil hadith ki kiyayi lallausan zance yawa in fita ta kama daga abin da ya kamata ila za ki tare keke napep zai kai ki wani guri ba wani tajwidi ki fito sakke masa magana irin magana adi an fahimta yawa babu rausaya da murya wajen magana in kin fito za ki tafi inda za ki ana gaya wa mace banda katta ado ta taba ado in kuma ta yi adanta lullube shi da shiga irin ta musulunci kar kuma ta sa turare to sannan kuma kada in magana ta kama tsakaninta da wani to kada ta dinga rangwada kada ta dinga feke murya kada ta dinga rangaji da murya kada ta dinga sanyaya muryarta kada ta dinga yin haka la taj'ali fi sautiki nibrata khudu'in kar ki sanya sautin ki ya zama kina rausayar murya walinin kar ki dinga tausasa murya tuthiru shahawatar rijal wannan tausasa murya din wannan sau wato rausayar da murya din yana motsa sha'awar maza kake ce muryar ma eh muryar in baki san da haka baki sani wannan rangaji da murya din da rausaya da murya da kuma lausasa ta to wannan yana daga cikin abin da ke motsa sha'awar maza fataduma'ul qulubul marida sai zukata masu raunin imani sai su dinga kwadayi sai su dinga kwadayi fi sharafiki su dinga kwadayin wato mutuncinki wa iffatiki da kuma kamewarki sai kuma wani ya sa kahon zukar yana son ya sace miki mutunci ko ya sace miki kamewarki kuma ke kika jawo domin turarenki da yaji zai ta bibiyarki zai ta bibiyarki ga ku da rauni ga ku da saurin a shawo kanku wani lokaci to gudun wannan kar ma ainihin wato ki ba da wata kafa wato ki ki dinga yin sanyi da murya ko ki dinga rausaya da murya har wanda yake da raunin zuciya zuciyarsa ta zamanto ta karkata zuwa gare ki wa kuni da'iman wadihatal hadith ko da yaushe ki zama mai magana dalla dalla a fifatal kalimat ki zama mai kalmomi masu tsafta duk wata kalma wadda za ta zamanto mai harshen damo ko wata kalma wadda mutum zai ji kamar kin ɗanyi wata kalma da za ta so su zuciya ki kauce mata abubuwan nan duk a kula magana ki ta zama dalla dalla kake dinga magana wadda ba, ba a gudundune wadda sai an buƙaci sharhi sai an buƙaci ki ƙara faɗaɗa bayani yi magana straight to the point ɗaya kenan sannan ki zamanto kalmomin da zaki amfani da su kada abokin magana ki ya tsinci wata kalma da yake ganin kamar ke yar hannu ce ko ya tsinci wata kalma da zai fara wani kwaɗayi game da ke qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fala takhda'na bil qawl fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah ta'ala ce kada ku dinga tausasa murya kar ku dinga tausasa murya fa yatma allazi fi qalbihi maradun wanda a zuciyarsa akwai raunin imani sai ya fara sa ran wani abu wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana da ta dace da shari'a duk sanda magana ta kama in asibiti ne abin mamaki in ka je asibiti kai ka ce kamar gurin kecere ni yanzu mata suka mai da asibiti in za a je sai an yi shiga too much gyalan ma sai ya yi daidai da jaka sai ya yi daidai da kaza ta sha hoda ta sha kaza ga turare tana kuma ba ta da lafiya asu likita za ta je ta gani din ka je ka samu za ka ga haka asibiti amma sai ga mace tana ta ado tana ta kwalliya ka rantse da Allah gidan buki za ta wai asibiti za ta kuma aka je gaban likita a ta faman rausaya da murya shi ma in ba mai tsoron Allah aka samu bai ta jan hira abin da ya kamata a tambaya da wanda bai kamata a tambaya ba gashi nan dai to shi sa Allah ta'ala ya ce kada mata in fita ta kama su za su iya fita amma in magana ta kama su tsakaninsu da wasu da ba muharraman su ba to kada su dinga tausasa murya dan kada wanda a zuciyarsa akwai raunin imani ya fara sha'awa ko sha'awarsa ta motsa ko ainihin wato ya fara kwaɗayi na sanyin fasikanci da ita wannan matar wa kunna qaulan ma'rufa duk sanda za ku yi magana ku faɗi magana da take wato ta dace da ainihin wato shari'a suratul ahzab aya ta 32 wa kanat imra'a wa kanatil mar'atu min as-salaf salih wata mace cikin managarta na kwarai tadau fi famiha ba'd al-hasa wai takan sanya tsakon kwani a cikin bakinta in in ya kama sai ta fita kuma ta san fitar tana da alaka da sai ta yi magana da wasu mazan ko wani namijin to takan sanya tsakon kwani a cikin bakinta kai ya ta gayyara sautuwa wai dan sautin ta canza ila nibratin zuwa ga wani amo tamfurin rijal da zai kori maza sai ka ji kamar wato maganganunta sai ka dinga jin wani irin magana ta ba daɗi saboda magana ta sa tsakuwa haka a cikin bakinta tsakonkwani take sawa a cikin bakin dole kaga tunda da wani abu a bakinta zaka ji maganganunta ba sa fita tana yin wani abu kamar irin ko bebiya ko wani abu da haka za ga nan da nan mutum baya son a ci gaba da wannan abun nan din nan da nan kawai sai ga abin da ya kai ta tayi shikenan ta tafiyar ta wannan fatin fa a wancan lokacin ana samu irin wannan matsalolin ballantana kuma irin wannan lokacin da muke rayuwa a ciki wa kanat hunaka mar'atun idza zahabat tashtari shay'an an yi wata mace ta kasance idan fita ta kama ta domin siyo wani abu a kasuwa min alba'at daga masu mai siyarwa aghladat wa qalladat sautar rijal sai ta kaurara muryarta sai ta dinga koyi da muryar maza kaji to kaji mace ta zo tana murya irin taka me wani jan ai ba wani jan da zaka dinga yi haba hajiya dan kara nan da nan sai ga an sallama ta tafiyar ta an gane dama abin da yake sa shi ma ya zo ai ta za ta sai dan kunne za ta sai kaza ya ta faman ja ya ta dadin hira yake ji sautin ta ne yake jan hankalinsa shi yasa baya son cinikin ya kare a dan kara hajiya a kaza ita kuma in bata gane ba sai ta zauna ta ta yi masa wannan zancen shi kuma zancen ne yake ainihin wato yake jin daɗin sa to da haka ita sai ta sai ta koyi wani abu duk sanda za ta je kasuwa to canja murya take sai ta yi koyi da muryar maza kawai wa za ta yau min zahaba timra'atun ila suq wata rana wata mace za ta kasuwa litashtariya mutaqallabatiha dan ta je ta siyo wasu abubuwa da take bukata wa kanat almar'atu afifatan matar kuma kamammiyar mace ce illa anna biha shay'an min al-lin fil qawl sai dai a halittarta da ɗabi'arta tana da laushin magana tana da tattausan magana walin fitahi fil hadith ga kuma faɗaɗa zance ma'ar rijal tare da maza ma'ana ga ta dai kamammiya ce amma kuma Allah ya sa tana da taushin magana kuma bata iya takaita zance ba in ta zai siyayya ko ta je wani abu sai ta saki jiki ta ta surutu ta ta surutu shine alin fita fil hadith tana da surutu ma'ar rijal falamma sami'a ahadul ba'ati lina hadithaha ko hadithaha yayin da wani cikin yan kasuwa ya ji laushin muryarta dami a fiha sai ya fara kwadayinta sai ya fara sa rai faqabada biyadiha biyadihi ala yadiha kawai sai hannunsa kawai sai ya kama hannunta fa naza al yadaha bi unfin sai ta fusga hannunta da karfi wa sahar bi ta yi masa ihu limadha fa'alta hadha tace me yasa kai min haka qala sai ya ce hadithuki huwa alladhi jarra'a yadi fa amsakat bi yadik wallahi hirar da kike yi ne yasa hannuna yayi karfin halin kama hannunki fa'ara far khata'a tun daga lokacin ta gane kuskuranta walam ta'id ila linil hadith marratan ukhra bata sake yin laushin murya ko rausayan murya ba in ta je siyayya kasuwa tun daga wannan lokacin to kaga ashe mata sukan taimaka wajen ko likita ne za ka ga mace ta je sai ta janta da hira haka shi ma dan kasuwa sai ta jan mace da ai ta hira to amma in mace ta zamanto tana da irin wannan kamewar tana da irin wannan takaita magana din to sai ga ba a iya samun damar da za a yi irin waɗannan abubuwan tare da ita muna da lokaci mun ce biyu mun ce biyu za mu iya mukaddima ihzar tabarruj ki kiyayi tabarruji tabarruji shine bayyanar da ado dai da muka ce wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatil ula law kana tabarruju law kana tabarruja law kana tabarruju wa kashfu al-awrati min at-taqaddum lakanat al-hayawanatu akthara taqadduman min al-insan mala yace law kana tabarruj da dai shiga da mata suke yi irin ta tabarruji a sa matsatsun kaya a sa kaya shara-shara a sa ɗangalallun kaya gata ta sa kaya amma ba abin da kayan ya ɓoye mata na tsiraicinta ko na wurare masu fitina a jikinta to da irin wannan shigar da mata suke na matsatsun kaya na fitet ɗinki da suke yi na sanya kaya wanda suke shara-shara da wannan abun wa kashful aurati da ƙoƙarin sai sun bayyanar da tsiraicinsu min taqaddumi da ci gaba ne wannan lakanatul haywanatu akthara taqadduma min al-insan to gaskiya da dabbobi sun fi dan adam ci gaba da akuya ma ta fi mace wayewa an fahimta inda bayyanar da tsiraici wayewa ne to da har yanzu mata so suke su kamo akuya a wayewa sun kasa kamo ta har yanzu ba a samu macen da ta yi in dai bayyanar da tsiraici wannan abin ci gaba ne wayewa ne cinyewa ne to har yanzu ba a samu macen da ta kai wayewar akuya ba har yanzu fararensu da bakakensu ina fata gani kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ana hadisin ba zai shiga ba ko kuma za a yi bayani a kansa insha Allah to sai mu tsaya akan wannan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik